بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته safiyar lahadi sha tara ga watan rajab shekara ta dubu da ɗari hudu da arba'in da uku bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama wanda ya dace da lissafin ashirin ga watan february shekarar miladiya ta dubu biyu da ashirin da biyu wannan shine darasi na ashirin da uku insha Allah cikin darussa daga littafin jami'u bayani da ilmi wa fadlihi wallafar al-imamu abu umar Yusuf ibn Abdullah ibn Muhammad ibn Abdul Barri an-Namari Allah ubangiji ya gafarta masa Alimamu Ibn Abdulbar ya rasu a shekara ta ɗari hudu da sittin da uku bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama. Wannan littafi nashi wanda yana bayani ne akan ka'ida da falala da tsarin ilimi na addinin musulunci yana daga cikin muhimman littattafai na tarbiyya ga ɗaliban ilimi. Akwai wato Sheikh Abul Ashbal Zuhairi wanda ya yi aikin rairayin littafin kuma muna amfani da nuskar shi ce wanda ya kira da suna sahihu jami'i bayanil ilmi wa fadli za mu tashi inda yake cewa darasi na ashirin da hudu ne ko ba da uku ba da hudu za mu tashi inda yake cewa albabu asabi'u wal ishirun ne albabu asaminu amin asaminu wal ishirun afatul ilmi وغائلته وإضاءته وكراهية وضعه عند من ليس بأهله bayani akan afatul ilm al'afa shine marar cuta da ke iya samun ilimi wa ga'ilatuhu da kuma al-ga'ila shine al-fasad wata barna da ke ibujiro ma ilimi wa iba'atuhu da kuma salwantar da ilimi wato lalata shi ko rashin alkinta shi wa karahiyatu wad'ihi inda man laysa bi ahli da bayani akan kyamatar da malamai suka yi akan a sanya ilimi a wurin waɗanda ba mazoban shi ba malam yace an zuhuri qala daga muhammad ibnu shihab az-zuhri babban malami kamar yadda abu nu'aymin ya rawaito a cikin hilya da ar-ramu hurmuzi a cikin al-muhaddith al-fasil cewa zuri ya ce inna lil ilmi inna lil ilmi ghawaila ilimi yana da wasu abubuwa da ke zama barna a cikin sa waɗanda suke lalata al'amarinsa fa min ghawailihi an yutraka al'alam alimu hatta yadhhaba ilmuhu daga cikin matsalolin ilimi shine ya zama ga malami a tsakanin mutane amma su yi watsi da shi su ki cin moriyan iliminsa har ilimin ya lalace har mutumin ya mutu ko kuma ya bar gari ya zama dai ga malami tsakankanin mutane suke cin more ilimin sa yana daga cikin barna wa min ghawailihin nisyan har ila yau daga cikin barna a ilimi akwai mantuwa mutum yana da ilimi ya ta wasa da shi ya daukan shi da muhimmanci har ya manta wa min ghawailihil kadhib sannan daga cikin barna a cikin ilimi shine malami ya dinga yin ƙarya ya dinga faɗan magana wadda ba haka take ba wa huwa sharru ghawaili ƙarya ita ce mafi sharrin matsala ga ilimin malami Allah ya tsare wa anhu qal daga dai shi az-zuhri yake cewa inna ma yuzhibu al-ilma an-nisyan wa tarku al-mudhakara abinda ke lalatar da ilimi shine barin wato binna mantuwa da gaske abinda ke lalatar da ilimi akwai mantuwa da kuma watsi da bita mudhakara وقال بعضهم ونمواكي كما يكتوى إذا لم يذاكر ذو العلوم بعلمه ولم يذكر علما نسي ما تعلم إذا ما أبوتين علمي بايا ينبيتا na iliminsa kuma baya zama da masu ilimi ya tattauna mas'ala ta ilimi to zai manta abin da ya koya na ilimi wani ibn buraida qala qala li aliyun yace sayyidina ali ya ce mini tazakaru hadha da ilma ku dinga kokarin tuntuna wannan ilimi kuna bitarsa fa innakum illam taf'alu yudris yudras idan ba ku yi ba idan ba kwa muzakararsa yudras zai dashi zai lalace zai kode wani abdullahi ibn buraida anna daghfal ibn hanzala qala li muawiyata fi hadithin zakarahu daghfal ibn hanzala wani sanannen mutum ne a tarihi wanda ya kware wajen sanin dangantaka ta larabawa ana ce mashi daghfal annasaba saboda sanin dangantakar mutane ya rasu a shekara ta 65 bayan hijirar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam to akwai tattaunawa tsakanin shi da mutane da yawa cikin sahabbai da tabi'ai da makamantansu ana mai tambaya yana bada amsa akan tarihin al'umma da da da, da kabilun Larabawa da makamantansu to a wannan abinda aka yanko wanda suka yi tare da Muawiya ya tambayi Muawiya ya tambaye shi game da ilimi sai ke cewa inna gha'ilatal ilmin nisyan lalle fasadin da ke cikin ilimi shine mutum ya koya kuma ya bari ya manta wa qala al-hasan gha'ilatul ilmin nisyan wa tarkul mudhakara yace matsalar da ke cikin ilimi shine mantuwa da kuma barin bita wa qala abdullah abdullahi dan mas'ud yake cewa wannan shi ma yana cikin musannaf na ibnu abi shayba da sunan kubra na sunan dari yace afatul ilmi an-nisyan matsalar ilimi shine mantuwa wa qala ali ibn thabit wani mawaki da yake cewa ali ibn thabit wanda mawaki ne ya zauna garin bagadada tare da abokinsa abul attahiya wanda shi ma mawaki ne yake cewa al'ilmu afatuhu ijabu wal ghadabu wal malu afatuhu tabziru wal nahab yace kaga dai shi ilimi abinda ke cikin shi na matsala shine al ijabu jiji da kai mai ilimi ya dinga girman kai ya samu babban matsala wal ghadabu da kuma mai ilimi ya bari fushi na rinjayarsa yana magana cikin fushi babu amana babu adalci wal malu ita kuma dukiya afatuhu matsalar da ke cikin dukiya at-tabziru almubazzaranci wanda yake da dukiya baya alkinta ta yana albazzaranci to lalle ta samu ta kama hanyar lalacewa wan nahab da kuma hadama annahab asali shine wato wawa kowa ya diba ya sarran shi to waɗannan sune matsalolin wa ana abdullahi ibn al-muktar qala نقر الحديث الكذب فيه وآفته النسيان وإضاءته أن تحدثه من ليس من أهله yace nakrul hadith alkadhib fi mummunan abu a cikin ilimi shine yin ƙarya ka zo karantawa ka dinga yin ƙarya wa afatuhu nisyan barnar da ke cikin ilimi shine ka manta abin da ka sani wa ibaatuhu tozartar da ilimi da wulakanta shi an tuhaddithahu man laysa min ahlihi kaje kana koya ma wanda bai cancanta ba wanda ba mai san ilimi bane wa shu'ba qala ra'ani al-a'mash wa ana uhaddithu qauman fa qala shuba ibn al-hajjaj yace malam a'mash sulaiman ibn mihran wata rana ya ganni ina koya wasu mutane karatu fa qala sai yace wai haka ya shu'ba kai can ka shu'ba tu'alliqu al-lu'lu'a fi a'naqil khanazir kana rataya ma alade sarkar zinariya wani irin bata wa kanka lokaci ne kake da barna ma'ana waɗannan ba su cancanta ka tsaya kana bata wa kanka lokaci a kansu wa an shaida salih ibn abdul quddus salih ibn abdul quddus abul fadli al basri wani hakimi ne cikin mutakallim wanda an tume shi da zandaka a zamanin mahdi kuma an kashe shi mawaki ne amma yana da matsaloli sosai a wannan zamani aka kashe shi Allah shi kyauta shine yake waka yana cewa وإن عنان وإن عنا وإن عنانا أن تفهم جاهلا فيحسب جهلا أنه منك أفهم متى يبلغ البنيان يوما تمامه إذا كنت تبنيه وغيرك يهدم متى ينتهي وتا ينتهي أن سيء من أتى به إذا لم يكن منه عليه تندم yace wa inna ananan yana daga cikin wato wahala fitinar da zaka samu kanka a ciki an tufahima jahilan hada ka da jahili a ce sai ka sa ya gane karatu wannan ba karamin jarabawa bace fa yahsabu jahalan annahu minka afham saboda da yace shi kuma yi tunanin ai ya mafi ka sani wanda da an fara zai ce a na gane na gane ai kaza ne ce to babu wahala irin koya ma irin wannan karatu yace mata yablughu al-bunyanu yawman tamam yaushe ne gini zai kai ƙarshe idza kunta tabnihi indai kullun kana ginawa wa ghayruka yahdim wannan ka kuma yana rusa shi babu yadda za a kai ƙarshe kullun ka zo ka jira ka gina a rusa kaga bai da za a gama shi kenan yace mata yantahi an sayyi'in ne wannan an sayyi'in ba an shay'in ba mata yantahi an sayyi'in man atabihi wanda yake yin mummunan abu yaushe ne zai daina yin mummunan idan lam yakun minhu alaihi tanaddum indai baya nadama baya ganin cewa abin da yake da barna ce to yaushe zai daina wanda yake ganin abin da yake barna ce to shine zai daina abin da yake amma wanda ya gamsu da cewa abin da yake daidai ne kaga babu ran da zai daina ki wa salih ibn abdul quddus aidan min shi'rihi alladhi dhakarna minhu ba'dahu fi hadha alkitabi fi mawadi'i yace akwai wasu baitocin na wannan waka ta Salih ibn Abdul Quddus a wasu wurare daban-daban waɗanda ba wannan ba daga ciki akwai fadin sa la tu'tiyanna al-ilma illa imra'an ya'inu bil lubbi ala darsihi karka ba da ilimi sai ga mutumin da ya kasance ya'inu bil lubbi yana samun agajin basirarsa ala darsi wajen koya wato sai wanda ka lura cewa wannan idan an koya mashi ilimin nan to akwai yiwuwar zai iya to shi ya kamata a koya mawa wa an muawiya ibn salih qala haddathani abu farwa anna isa ibn maryama alayhi salam kana yaqul ya dauko wata magana cikin isra'iliya cewa salih ibn muawiya ibn salih ya ce abu farwa ya bani labarin an ce annabi isa dan maryamu ya kasance yana cewa la yamna'ul ilmu ahlahu لا تمنع العلم أهله فتأثر ولا تضعه عند غير أهله فتجهل وكن طبيبا رفيقا يضع دواءه حيث يعلم أنه ينفع إذ لا تمنع العلم أهله karka hana ma'abota ilimi ɗalibai da suke da bukata zuwa ga ilimi karka hana su ka ki koya musu su ta neman yadda za su same ka ko su ganka ka gaya musu karatu ko ka amsa musu tambayoyi kaki kasa akwai malamin da yake da wayar sha'ani irin haka yace fata asam idan ka yi haka to zaka samu zunubi kin koyar da ilimin da ka sani ga masu bukatar shi zunubi ne wannan wala tad'ahu inda ghairi ali kar kuma ka dauke shi ka je ka sanya shi a wurin waɗanda ba mazuwan shi ba wanda ba su cancanta ba wanda ba su ne ba shine damuwarsa ba me kun ka koyar da ilimi a makaranta ko a masallaci ko a majalisin da ga ɗalibai da masu saurari misali sai kawai ka je ka kawo majalisin a tashan mota ko a kasuwa ko a wani wurin fira ko wata majalisa ta masu taɗin siyasa ko taɗin ƙwallon ƙafa ko taɗin fina-finai kaga waɗannan ilimi ba ba shine damuwarsa ba to in ka je ka zauna a nan ka ce za ka karanta sai a mai da kai wawa sai a yi maka kallon sakarci tun su da kansu za su ce wannan me yake ne su kansu masu wurin sannan sauran al'umma kuma za su ga wautarka cewa ka kai abu inda ba nan ake siyan shi domin kowace haja akwai masu bukatarta akwai masu sayanta to su ya kamata a tallata wa ita to hajar ilimi ta ɗalibai ne da ustazai da 'yan makaranta da masu neman karatu su ne duk inda suke za su je su neme ta duk inda take za su je su neme ta to su ya kamata a tallata wa ita malam ya ci gaba da cewa wa qala al-hasan al-hasan al-basri yake cewa laulan nisyan وكن رفيقا وكن طبيبا رفيقا كزما كمان لكتا wanda yake rafiqan yana da rifq yana da taushin hali yad'u dawa'ahu haythu ya'lamu annahu yanfa'u wanda yana bada maganin sa ne a inda yasan maganin zai yi amfani inda akwai rashin lafiya kuma wannan maganin nashi yana da amfani wa qala al-hasan laula an-nisyan lakana al-ilmu kathira alhassan albasari yake cewa da ba dan mantuwa ba da ilimi ya yawaita ka kwatanta yanzu irin yawan zaman da kai a gaban malami ko ka saurara a rediyo ko ka kalla a TV ko ka ji abin nan a wajen wa'azi ko a aji yawan awoyin nan da a ce duk abin da ka ka rike da wani irin malami ne kai ai ba karamin shakundun bane kai to amma mafi yawa mantawa ake su malaman ma psychology sun ce duk abin da mutum yake ji abin da yake rikewa bai wuce 10% normal mutum duk abin da zai ji a cikin awa daya in ka ji magana ta minti 60 to wata ila ta minti 10 kawai zaka iya bada labari kalla ka ga misali yanzu ko da film ne ka zo na ka kalla an yi film din nan awa uku in ka zo bada labarin shi minti nawa zaka kana bayarwa wata kila bai wuce ka bada labarin shi a minti 10 ko 15 inda zaka je wani zaman meeting ka dawo kana so ka bada abin nan report to tikila in an wuna ana mitin nan kai kuma ka bada report din a minti 30 ko awa guda saboda kwakwalwar mutum haka Allah ya yi ta tana da abin nan selectivity sai abin da take ganin muhimmancin sa kaza ta riki ko abin da ya dace da dama inda ta karkata zuwa gare shi sauran kuma ta watsi da shi to da a ce Allah ya yi ma mutane kwakwalwa irin haka ya rike komai raba karamin ilimi za mutum zai samu to kuma Allah yakan yi baiwarsa ga wasu ɗaiɗaiwa mutane ana samun mutum wanda ƙwaƙwalwar shi take zama very sharp kamar yadda ka san koda ana ba da labarin cewa Imam Shafi'i yana da irin wannan ƙwaƙwalwa duk abin da ya ji kawai sai ya ji ya rike yadda ka san an danna rikoda duk abin da ake faɗa tana ɗauka to akan samu irin wannan mutanen sai dai nadiran ne jiddan wataƙila sai a shekara ɗari biyar ba a ƙara yin irin wannan mutum ba don ana labarinsu ɗaiɗaiwa ne sosai waɗanda kawai komai suka ji su riƙe shi lokaci ƙanƙani suke riƙe abu su iya shi kamar wannan malamin shi kanshi ibnu shahabin zuhri ana ana wannan labarin akan sa Allah shi kyauta wa qala al-hasan ibnu abi shaykh wannan shi ma al-hasan ibnu abi shaykh yana daga cikin waɗanda Haruna Rashid ya kashe su akan zandaka a shekara ta 187 sun zamanin Haruna Rashid da Mahadi yana daga cikin ajandar su shine sun ta kokarin karya dabi'ar zindiƙanci da tara yada cikin mutane shine wato raina Allah da faɗan maganganu marasa wanda babu kunya a cikin su babu girmama addini sakamakon falsafa ta Yunan da aka tafassara ta zuwa Larabci mutane suka samu access to wannan falsafa suna karantawa wasu su waɗanda ba su da tarbiyya ta addini ko ba su riga sun yi karatun aƙida mai kyau ba sai abin ya dinga ba su sha'awa galibi mutanen bagadaza da ainihin kufa da basara su ne suka samu wannan matsalolin to waɗannan sarakuna guda biyu mahdi da harunan rashid sun yi aiki sosai wajen datse wannan zahirar to wasu ma har tuhuma kawai da zarar an maka tuhuma kafin a tabbata kawai mahdi da ke goya kashe an cika gidan yari da su a rana ɗaya sai a kashe da yawa wasu aje a kulle su a buhu a cikin buhu da ransu a wurga su cikin ruwa don dai mutane su firgita su dina wannan a tsiyar kuma tsiyar ba a daina ta ba saboda an riga an ba ta kofa sayyidina umar a zamanin shi da aka ci wani gari a kasar farisa da yaƙi an ga labirari katotin labirari har guda biyu cike da irin wannan littattafan sai aka ce aka aiko mai da sako cewa ga abin da aka gani ya za a yi da su shin a kwaso su a tawar da su ƙasar musulmai ko ko ya za a yi ce a banka musu wuta duka a ƙona su yace idan alheri ne a cikin su wanda ke cikin Qur'ani ya ishe mu idan shari ne ba mu buƙatar su wannan shine maganin wannan da tafai da haka amma su zamanin Banu Abbas sai suka canza fikirar su sai suka ga cewa a to ai ilimi da ci gaba da kere-kere abin bukata ne da haka bari a kwaso littafan nan duka abin da ke cikin su al-gasu wa samin a fassara su sai aka fa hukuma ta musamman ta aikin fassara darul hikima aka dinga fassara su kuma suka dinga yaduwa cikin mutane to akwai waɗannan barnataku a cikin su akwai mantiki akwai falsafa ta ilahiyat akwai falsafa ta mawara'ut tabi'a mawara'ut tabi'a da barna iri daban-daban ta su Platon da su Aristotle to sai aka sai ta yadu a cikin mutane har ta zama ta zama mutane mushkila daga baya shine aka ta samu wannan zahira ta zandaka shine malamai suka tashi suka dinga rubuta littafai dan mai da martani da bayani akan akida da sauransu wannan yana daga cikin mutanen da suka yi falling victim na wannan matsalar shine Anas ibn Abi Sheikh yace man kana hasan al-fahmi radi al-istima'i lam yakun khairuhu bi sharri wanda ya zama hasan al-fahmi yana da kyakkyawar fahimta amma kuma radi al-istima'i ba shi da kyakkyawan natsuwa wajen saurare lam yakun khairuhu lam yakun khairuhu bi sharri alherin da zai samu ba zai ba zai ba zai abin nan ba zai galabaici sharrinsa ma'ana zai zai zai kankan kan a wajen koyon ilimi tsakanin abin da ya dace ya koya da abin da bai dace ba saboda bai da ke bai tsayawa ya saurara da kyau saurare kuma shine farko kafin fahimta wa qala ikrima inna li hadha al ilmi thamanan ikrima yace kaga wannan ilimi da kake ganin shi yana da farashi wato akwai abin da zaka biya kila wa ma samanuhu aka ce Allah ya gafarta malam menene farashin sa qala an tada'ahu inda man yahfazuhu wala tudayyahu ka dinga bada shi a gun wanda zai haddace shi kar kai asararsa kar kai sawarwari ma ilimi ya lalace kai kokari ka zama ka karantar da wanda za su iya rike shi wa rahimallahu alqa'ila malam yace Allah ubangiji ya gafarta ba wanda yayi waka yana cewa a anfuru durran بين سائمة نعم أم أنظمه نظما لمهلة الغنم ألم, تر ألم ترني ضيعت في شر بلدة فليس مضيا بينهم دور الكلم فإن يشفني الرحمن من طول ما أرى وصادفت أهلا للعلوم وللحكم هو للحكم بقيت مفيدا واستفدت ودا وداده وإلا فمخذون لدي ومكتتم يتي أأنصر ضرا سينزو إنا واق زيناريا بين سائمة النعم فكان كان واتو دبوب النعمة وانا سيك سائمة وانا سيك أكلة أوري قدا abin da masu tafiya wanda ake killace su a shinge in gari waye a bude su tafi kiwo sune sa'ima am ko kuma an gumuhu nazman zan tsara shi yadda ya kamata li muhmalatil ghanam ga wato dabbobi a tumaki da awaki waɗanda aka aka aka aka watsi da su wanda masu basu damu da su wanda ba sa ba su abinci ni zan kula musu da su yana ishara zuwa ga ilimi idan ka je kana yada shi a inda ba a buƙatar shi to kamar kana baiwa raƙuma ne zinariya ba ci za su yi kamar kana ganin awaki ne irin wanda ake sakan su a gari ba a ba su abinci kai kuma ka kama su ka ce zaka yi musu wani tsari na musamman zaka ba kanka wahala ne yace alam tarani duyitu fi sharri baldati ba ku ga yadda aka wulakanta ni a wani gari wanda shine gari mafi sharri falastu mudiyan bainahum duru durul kalim yace bana iya a kai kawo tsakankaninsu a gidajen da suke taruwa suna zance ba na iya kai kawo tsakankanin majalisun zancensu fa in yashfini rahmanu min tuli ma yace idan nayi sa'a Allah ubangiji ya warkar da ni daga tsayin wannan bakin ciki da nake gani wa sadabtu ahlan lil ulumi wal hikam na gamu da wasu mutane wanda suka cancanci ilimi suka cancanci hikima baqitu mufidan to zan wanzu a tsakankaninsu ina amfanar da su wastafattu widadahum kuma na ci moriyan kaunarsu kaman ya zauna a wani gari ne inda ba a ba a san ilimi ya sha wahala a cikin jahilai da marasa daraja suka bashi wahala shine yake dama yana cewa idan Allah ya taimake shi fita daga wannan gari mafi sharrin gari inda ba san darajar ilimi ba idan Allah ya kai shi cikin wasu mutane wanda ya fahimci sun san darajar ilimi ce to zan zauna in wanzu ina amfanar da su kuma nima in ci moriyar kauna irin ta dalibi da malami wa illa idan ko ban samu wannan dama ba fa makhzunul ladayya wa muktatam ilimin nan nawa zan kulle shi in sa shi cikin wani mazubi makhzun in kiyaye shi wa muktatam kuma in kulle bakin ba zan sake koya wani wanda bai cancanta ba wa qal wa an ru'bata ibn al-ujaj akwai wani mashahurin mawaki ru'ba ibn al-ujaj ya rayu shi ma a tsakanin daular abbasiya banu umayya da abbasiya muhadram ne muhadramu ad-dawlatayn al-umawiyya wal abbasiya rasuwarsa shekara ta 145 shine yake cewa ataitun nasabatal bakari fa qala li naje gun nasabatul bakari wani malamin sa ne sai na sai ce mun man anta waye kai kuntu ruba ibn al-ujaj qala qassarta wa arrafta sai ce eh lalle ka faɗi waye kai kuma a takaici fa ma ja abika yace me ya kawo ka waje na qultu nace talaba da ilmi Allah shiga mata mani neman ilimi nazo qala yace la allaka min qaumin ana bayna azhurihim anya ba kana cikin irin mutanen da nake rayuwa cikin su bane yace in sakattu lam yasalu wasu mutane ne wanda gani dai malami tsakankanin su amma idan na zo na zauna shi ba wanda ya tambaye ni wani ilimi wa in takallamtu in ma na zo zan musu karatu ko wa'azi lam ya'u anni ba sa tsayawa su fahimci abin da nake ba su damu da ilimin ba to wannan yace wasu mutane ne da ya rayu a cikin su yana tsoron kada kai ka zama ɗaya daga cikin su ba zan ɓata lokaci na akan ka ba kenan qultu sai nace Allah ga wata malam arju Allah akuna minhu ina fatan na zama ba irin su bane qala yace atadri ma afatul muru'a ka san me fasadin da ke cikin almuru'a wato kunya da da mutunci da sanin ya kamata qultu la nace Allah ga ta malam ban sani ba fa akhbirni Allah ga ta malam ka bani labari qala yace jiranu su'i matsalar da take samun mutum a cikin mutum ta kasa shine zama yana da makwabta waɗanda suke ba nagari ba mugayen makwabta in ra'au husnan in sun ga wani abin arziki tare da kai dafanu za su koyi ba za su faɗa ba wa in ra'au sayyi'an in sun ga wani mummunan abu azau za su yayata kowa sai ya ji labari sun maƙala lisan nan ya ce mana ya ru'uba inna lil ilmi afa ilimi yana da wata barna da ke samun shi wa hadna yana da wani aibi da ke riskan shi wa nakda yana da wani sharri da ke riskan shi fa afatuhu nisyanu fasadin da ke samun ilimi shine mantuwa wa hadnatuhu aibin da ke samun ilimi an tada'ahu inda ghairi ahli kaje kana koya ma wanda ba cancanta ba wa nakdu wa ankaduhu al-kadhibu fi yace mafi girman sharri da ke samun ilimi shine yin ƙarya a cikin ilimi وقد نظم هذا المعنى بعض العلماء فقال bala yace an samu wani malami da ya juye wannan magana ya mai da ita waka yake cewa a cikin waki mammana al-hikmata min ahliha asbaha fi an-nasi lahum zalima aw wada al-hikmata fi ghayrihim asbaha fi al-hukmi laha ghashima la khayra fi al-mar'i idha ma gada la talib al-ilmi wala alim yace mammana al-hikmata min ahliha duk wanda ya hana dalibai da malamai da masu saurare ya hana su ilimi wanda su suke neman ilimin asbaha fil nasi lahum zalima ya zama azzalimi ya zama mugu wannan ga masu neman ilimi ka ki kada ka basu ga dalibai suna bukata abin da ke hannunka ka ki kada ka basu ka je kana tayin wani abu can wanda ba shi ya kamata to wannan azzalimi ne a cikin mutane aw wada al hikmata fi ghairi ko ka je ka sanya ilimin a wurin da ba na masu bukata ba asbaha fil hukmi laha ghashima wannan ya zalunci ilimi yema ilimi hukunci na rashin na ainihin rashin adalci la khaira fil mar'i yace babu alheri game da mutumin da idza ma gada idan mutum ya wayi gari la taliba la ilmi wala alim shi ba dalibi ba shi ba malami ba kar ka sake a ce baka cikin waɗannan in ka wayi gari haka yace babu alkhairi tare da kai wa an abi sa'idin qala tadhakaru al haditha fa innal haditha yahidu al haditha yace ku dinga zama kuna muraja'a hadisi kuna muzakara kuna bita ilimin ku fa innal haditha domin shi wani hadisin yuhijul haditha shi yake motsa wani al hadithu dama suna cewa a cikin larabci bushudun wato zance wani kita da wani in an zauna an yi muraja'a wani ilimi garin sharhi ko tattaunawa akan shi kuma a bujuro da wani a saki bujuro da wani sai ga abinda ka manta an tuna maka abinda baka sani ba ka kawo abinda baka fahimta ba ka gane وأن كثير ابن مرة الحضرمي أنه قال إن عليك في علمك حقا كما أن عليك في مالك حقا lallai ka sani akwai wani haƙƙi na iliminka a kanka kamar yadda dukiya take da wani haƙƙi da suka fita da shi la tuhaddithu al-ilma ghayra ahla ghayra ahlihi wa tajhal karka dinga koya ma waɗanda ba su cancanta da ilimi ba sai ka zama kayi wauta wala tamna ilma ahlahu fata'asa kar kuma ka hana ilimi ga waɗanda suke da buƙatar sa mazuwansa nan ma sai ka zama kai sabo wala tuhaddith bil hikmati inda sufha kar ka ji cikin wawaye kana magana ta ilimi fa yukazzibuka sai wawaye su kare ta yanzu ka je cikin duniyar facebook wanda take cike da kowaɗanne irin mutane ka je ka ɗauko wata mas'ala ta ilimi wata mas'ala daƙiƙa ka ce za ka tattauna ta a kan facebook sai ka ga a cikin comment kawai mutane za su cewa ƙarya ne jahilci ne ɓata ne kuma su ne makaryata su ne jahilai da haka malami sai ya kula da wannan ɗalibin ilimi sai ya kula da wannan ka je wurin da ake taron biki ko taron wani taron shashanci ko na siyasa ka ce zaka fara ja musu nasoshin Qur'ani da hadisai kana sharhi kana takhriji su ba su san wannan ba da haka ba su ga wannan bata musu lokaci kai to shine a wurin za a wawaye za su ƙaryata ka su wulakanta ilimin saboda su ba su san darajar sa ba zaka ilimi wanda suka san darajar shi su ake koya mashi wala tuhaddith bil batil inda al hukama fa yamutuka kar ka je wurin masana malamai da ɗan makaranta da ɗalibai ka je ka faɗi abin da ba haka yake a ilmance ba bil batil ka je ka faɗi magana take ƙarya ko magana take ba daidai ba ko ka faɗi wani abu wanda yake ba haka ilimi ya zo da shi ba fayan kutuka sai su tsane ka tsanar ka za su ba za su jawo shinka ne ba ɗalibai da malamai ba sa son wanda yake shiga harkar su da baya da da ribas da kudindinai za su ji haushinka su ji damuwar ka su tsane ka to karka ji cikin su kana faɗa abin da ba haka yake ba wala kad ahsana alqa'ilu malam yace wannan mai waka ya kyauta da yake cewa qalu naraka tawila samti qultu lahum ma tula ma tulu samti ما طول الصمتي عن عي ولا خرس لكنه أحمد الأشياء آكبة عندي وأيسره من منطق شكس أأنشر البز في من ليس يعرفه أم أنفر الضر بين الأم في الغلس يتي قالوا نراك طويل الصمت suka ce Allah gafarta malam me yasa kake yawaita shiru baka magana a cikin mutane qultu lahu sai na ce musu ma tulu samtiya an ayyin an ayyin wala kharas ce wallahi tsawon shiruna ba wai dan ni babawa bane ba wai dan bani da baki ne ko hikima ba ba kuma dan ni kurma bane ina da baki na ina da hikimata na san abin da na sani kuma ni ba kurma bane amma me yasa na zabi shiru yace lakinnahu ahmadul ashiyai aqibatan indi sai dai shi shirin shine abin da nafi godewa karshen sa a wajena ina son shiru saboda ƙarshen shi baya zuwa min da matsala wa aisaruhu am mantiqin shakis kuma yafi mini sauki fiye da na faɗi magana wanda ta zama shakis wanda ta tada abin nan za ta hargitsa waje abin nan shine controversy shine mushakasa yace da nayi magana wanda ta zama ba daidai ba na hargitsa wuri da tada fitina to gara nayi shiru yace an an shurul buzza fi man laysa ya'rifuhu so kuke na zo na dinga bude albuz shine tufafi mai tsada mai daraja wanda ake da khalisul qutun kaman tufafi mafi tsada a yanzu misali kace shadda ko boyel ko makamantan su zan zo ne ina baza shi a kasuwar waɗanda ba san darajarsa ba am anfur durra ko kuma in zo ina zubar da zinariya ina zubar da diamond bainal amma a tsakankanin makafi fil ghalasi a lokacin abin nan fitowar alfijir da sassafe din nan haske bai mai yawa ba tukunna sannan kuma da masu makafi ne ba sa gani sai yanzu na zubar da dinari a gaban su ba zan bata wa kaina lokaci ina yin wannan ba wala qad ahsana salih ibn abdul qudus fi qawlihi wa yurwa li sabiq ibn abdul qudus din can ya faɗi wannan magana kuma ana ruwaitowa ga sabiq mun ji maganar shi a baya yace wa idza hamilta ila safihin hikmatan falaqad hamil hamalta ila wadakar hamalta bida'atan la tunfaq yace wa idha hamalta ila safihin hikmatan in ka dauki wata magana ta ilimi ka kai ma wani mai wauta safihi sakarai wawa ka je gaban shi kana magana ta ilimi yace fa laqad hamalta bida'atan hakika ka dauki wani kayan siyarwa ka tafi da shi la tunfaq wanda ba a ci ribarsa ba a siyi ba irin wanda ake so bane ba irin wanda ake so bane ka tafi ka kai kayan kasuwa inda ba za a siya ba kamar yadda muka bata misali kowace kasuwa da kowaɗanne irin mutane jama'a akwai abin da shi suke so shi suke ce yanzu za ka je da safen nan yanzu ka tafi asibiti inda mata masu awo suke zuwa kawai ka ce ka je ka kasa ka ka kafai kana sayarwa ko ka je kasa rawani da jallabiya kai ga ustazu wa zai siya me ake kai musu madara da kwai da da dan sululu abubuwa da irin nasu na mata ko shi yake kai musu wajen suna sai inda zaka zo kuma bakin masallaci na juma'a ka zo kuma kana sai da irin wannan abin da ake sai mata masu masu masu au ko ka zo kana ka zo kana kana kasa wani abu wanda ba a bukatar shi a wajen haka zaka gama shan wahala ka babu wanda zai siya duk wanda ya ganka ma zai gane wannan bai san yadda ya kamata ya kasa kayan shi ya siyar ba to haka ilimi yake akwai irin mutanen da suke son shi to su ake koya mawa waɗanda ba sa so fa sai a rabu da su har sai Allah ya karkato da zuciyarsu sai malam ya ci gaba da cewa a fa in qila to wani na iya cewa fa in qala qa'ilun wani na iya cewa inna ba'da al-hukama kana yuhaddisu bi ilmihi subyanahu wa ahlihi ai mun ji a baya cewa ko su malamai da idan suka je suka shawo hadisi ya ishe su suka rasa yadda za su yi da shi sai zai zaunar da bayi a gidansa da 'yan yara ko ya ga yara a unguwa suna yawo suna kwallo sai ya tara su ya raba musu biskiti shi dan Allah ku zauna kawai sai ya fara kwararo musu hadisi to kaga waɗannan sune laisa ahluhu to ya wannan kuma ya za a yi da shi gashi nan kuma ana cewa ka a karanta wa wanda ba sa bukata wanda ba su tanta ba tantanta ba walam yakunu lidhalika ahad bi ahli kila lahu sai a bashi amsa a ce inna ma fa'ala dhalika man fa'alahu minhum li alla yansa wanda suka yi haka ba sun koyar da ilimin bane a suna muraja'a ne dan kasumanta ita muraja'a zaka zauna kai ma kai kadai to ina kuma ka samu wanda zai ji mun gani to da haka ba nan ba koyarwa bane muraja'a ce dan ka amanta zuhuri an ce yana yin haka da wasu cikin malamai zai ma kawo mana wasu su wa anil a'mash anna isma'il ibn raja' kana yajma'u sibyan al-kuttabi fa yuhaddithuhum li alla yansa hadithan isma'il ibn raja' aka ce ya kasance yana zuwa ya tattara yara almajirai wanda suke zama a makaranta allo shine al-kuttab sai ya dinga koya musu yana dinga karanta musu hadisi dan kai manta wa an sa'id ibn abdul aziz anna ata al-khurasani ata shi ma ya kasance kana idan lam yajid ahadan atal masakina fayuhaddithu in ya rasa wanda zai koyawa karatu sai ya samu almajirai a gurin bara irin kutare da makafi da guragu da sauransu sai je ya same su a inda suke yayi musu sadaka bayan nan kuma sai ya zauna ya ta koya musu karatu yuridu bizalika alhibba yana so yayi muraja'an haddasa ne wa anhu anna khalid ibn yazid ibn muawiya kana idan lam yajid ahadan yuhaddithu yuhaddithu yuhaddithu jawarihi thumma yaqulu ya kasance idan ya rasa wanda zai koya ma karatu sai ya kira mata bayi da suke gidansa sannan ya ci gaba da koya musu yana cewa inni la a'lamu anna kunna lastunna lahu bi ahli ma'aikatan gidan shi masu shara da masu wanke-wanke da masu renon yara sai ya kira su yana koya musu yace na san ku ba ku cancanci wannan ba ba harka ku bace amma ku yi hakuri ina da manufa ne akai yuridu bi zalika al-hibba faqad kanu yakrahuna takrira al-hadith ai mun ji a baya ma cewa magabata suna kyamar maimaita hadisi wa kana ba'dhum wa huwa alqama yaqulu amma duk da haka alqama yana cewa kariruhu li alla yadrusa ku dinga maimaitawa kai ya bace wa li kullin wajhun la yudfau duk waɗannan maimaitawa da rashin maimaitawa koya waɗanda ba su ba ba cancanta ba da kuma zaunar da su su saurari haddaka kowanne da fuskarsa wajen koyarwa ba za ka koya musu amma wajen kana so ka yi tilawa haddaka ka ji ko ta zauna babu laifi yanzu dan ka samu wani kai ka ce mashi rike min shafin nan inji ko ya zauna alalin shi ba dalibi bane ba damuwar sa koyon wannan Qur'anin ba a sha nake ɗaliban 'yan makarantar boko sukan yi haka a hostel idan kana da roommate amma department ɗinku ba ɗaya ba ka samu wasu kwamuloli ka shanye su kaga shi ba damuwar shi bane wannan ba za ka je ka ce mishi ku zo ku zauna ku yi group discussion amma babu laifi dan ka bashi ka ce rike min in ji ko na rike su ko mun gane bambancin koya daban da kuma wani ya ji maka haddar da ka iya daban to wajen ji maka hadda duk wanda ka samu yana iya ji maka amma wajen koyarwa to ka koyar da wanda suka cancanta babu at-tasi wal 20 al-babu tasi wal 20 haibatul ilmi lil alimi kwarjinin haibatul muta'allim lil alimi kwarjinin da malami yake yi wa ɗalibinsa. Kana ibn Abbas radiyallahu anhu ya ƙulu, Ibn Abbas Allah ya ƙara masa yadda shi da mahaifinsa ya kasance yana cewa kamar da ke cikin Bukhari da Muslim. Ya ce, Makastu sanatan wa ana ashukku fi sanatai. Na zauna tsawon shekara ya ce, kai ina shakka ma an kusa shekara biyu. Wa ana uridu an as'ala Umar bin al-Khattabi radiyallahu anhu anil mutazahiratayn ala Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. ina so in tambayi Umar dan Khattab Allah ya kara masa yadda game da matan nan guda biyu wanda Allah ya ce in ta tuba ila Allah faqad sabat qulubukum waɗannan mata guda biyu cikin matan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sayyidina Abdullahi dan Abbas saboda kulafucin sa a ilimi yana so ya san su wane ne waɗannan abu waɗannan mata waɗanda suka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wannan rashin hakuri da suka yi da fito na fito da suka yi masa har Allah ya ce to Allah zai shiga masa shi da mala'iku da mu'minai وإن تظاهر عليه فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير to su wane ne waɗannan yace na shekara ina so in tambaye shi amma kwardini ya hana ni wa ma ajidu lahu mawdi'a na kasa samun wuri ko lokacin da ya dace in tambayar as'aluhu fihi hatta kharaja hajjan har sai da Umar ya kama hanya zai tafi aikin haji wa sahibtuhu sai na taho tare da shi hatta idza kana bi marr dhahran da aka zo wani waje mai suna marr dhahran wa dhahaba li hajatihi aka yada zango zai je ya biya bukata da dan adam qala ibn abbas yace adrakani bi idawatin min ma'i da ya dawo sai ya tarar da ni rike da wata buta da ruwa falamma qaba hajatahu na bashi yaje ya ya biya bukatarsa waraja da ya dawo ataituhu bil idawati asbuha alayhi zabo ina zuba mishi ruwa yana sake alula fara'aitu mawdi'an sai naga yanayin ya bayu fa qultu nace ya amiral mu'minin man al mar'atani al mutadhahiratan ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam Allah ga ta malam wai suwaye matan nan da suka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam fito na fito da shi sai yace fama qadaitu kalami hatta qala aisha wa hafsa yace aisha ce da hafsatu diyata qala abu umar ibnu abdul bari yake cewa lam yamna ibnu abbas min su'ali umara in zalika illa haibatu ba abin da yana ibnu abbas yin wannan tambaya sai kwarjinin da malamin sa umar yake masa wa zalika mawjudun fi hadith ibn shahab fi hada al hadith yana na a cikin hadisin ibn shahab an ambace haka na Kamene? Eh, kala adrikni adrikni ko yace ka riske ni shukran fi'li amrin adrikni bi idawatin min ma'i ka riske ni da buta ruwa wa anhu radiyallahu anhu qal makastu sanatayn uridu an as'ala umara ibn al-khattab radiyallahu anhu an hadithin ma mana'ani minhu illa haibatu yace na rayu shekara biyu ina son tambayi umar game da wani hadisi ba abinda yana ni in banda kwarjinin umar hatta ta khallafa fi hajjatin aw umrati har ana cikin tafiya a hanyar aikin haji ko umara sai ya dan jira yana so ya shiga wato ya biya bukata fil araki a cikin wata yar duhuwa allazi bi batani marrid zahran a wannan wajen da ake ce marrid zahran li hajatihi dan bukatar sa falamma jaa wa khalawtu bihi qultu ya dawo na keɓance da shi sai na ce masa ya amirul mu'minin أريد أن أسألك عن حديث منذ سنتين ciran kai dade ina da wata tambaya da nake so in maka yau shekara biyu kenan ma mana'ani illa haibatan laka babu abin da yana in banda kwarjininka haibatul laka qala fala taf'al umar yace karka sake yin haka idza aratta an tas'alan an tas'ala fasalli in kana tambaya kawai ka tambaye ni fa in kana indi minhu in na san abin da kake tambaya akhbartuka sai in gaya maka wa illa in ban sani ba qultu la alam in ce da kai ban sani ba fa sa'alta man ya'lam sai ka je ka tambayi wani qultu sai ni ibn abbas na ce manil mar'atani latani zakarahum Allah ta'ala suwaye mata guda biyu waɗanda Allah ya ambata cewa annahuma tabahara ala rasulillahi sallallahu alaihi wasallam thumma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam tsagirin ce suwa ne qala yace Aisha wa Hafsa ce Aisha ce da ta Hafsa ثم قال sannan ya ci gaba da bada labarin cewa kana li akhun min al-ansari wa kunna nata'aqabu an-nuzula ila rasulillahi sallallahu alaihi wasallam anzil yawman wa yanzil yawman falamma ata fama ata min hadithin aw khabarin atani bihi wa ana mithlu dhalika wa nazala dhata yawmin wa takhallafa faja'ani wa dhakara al-haditha bi tulihi wa tamamihi wannan shine dogo hadisi na wanda mallam albani Allah ya gafarta mai mai take da Umar kazu suwa guda hudu ko tarihin zuwan Umar gidan manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da wa'azin da yawa Hafsa da gingimin da aka yi har aka ce an sake ta da wane ne da wane ne dogon dai labari ne sananne to abin da zamu kalla anan shine kun ga shi dalibin yana jin kwarjinin malam shi kuma malamin yana da tawalu to haka ake so ɗalibi da malami su zama malamin ka ya zama kana girmama shi kana ganin kwarjinin sa kai kuma malamin ka zama kana da tawalu kaka zama kana da girman kai idan da wani aka ce ana ganin ka zai zai da himamin shi to mu na wasa ne dama wai ga maka ko kuma mu ɗaliban yanzu ba mu da wannan ba ma ganin kwarjinin malaman mu mun raina su wani ma sai ya dinga maka flashin ko ya maka text sms cewa yana jiran amsa fa yanzu nan in baka bashi ba yanzu nan ya je ce ai ai wannan malamin ma bai jin tsoron Allah haka zai maka hukunci ko mutum ya kira ka a waya ce da Allah Allah za ta malam wata yar tambaya ce yar tambaya Allah ji kan malam malam alkasim wato raba da ya mutu ya ce yana jin haushin wannan kalma ba dan kankani ba yace a kana cewa ka zai ce to ka je ka baka ka amsa in ka ce yar tambaya ce ma'ana kana kana kallala sha'anin tambaya to haka yanzu dalibai suke wani ya maka message dogo in baka gani ba riga ya aiko maka da bakan magana ko cin mutunci ko ya ce ba haka malaman farko suke ba wannan wannan tafarki ne na na yan bid'a ya shigar da kai cikin yan bid'a nan take duk wanda ya san yana hulɗa da dalibai ya san wannan ko a islamiyya ne ko ballantana yanzu a zamanin nan na na na waɗannan wayoyi daga can nesa mutum zai maka da abin da ya gara baka ma sani duk malamai da masu karantawa suna fuskantar wannan hadarin a yanzu amma su a da kwarjini malamai suke imam malik din nan malik yakan zauna a majalisi ya karanta ya tashi babu wanda yake daga ido ya mai tambaya kuma akwai tambayoyi sai ya shiga gida akwai waɗanda suke kwana a gidan shi su na gida ne to idan ya fito lokacin sallah ko wani lokaci suka dan samu wata dama aka dan ga ya saki jiki tana ci alga ta malam aiku bayan shigar ka gida wani da wani suka tauna akan mas'ala kaza ba a gane ta ba to in yazo gobe sai ya bayanin ta shi kanshi malikun haka yace yana ganin kwarjinin ibnu shihab az-zuhri yace za su zai koya musu karatu sa da tambayoyi a cikin kwakwalen su har sai ya zo hawa doki ko raƙumin sa su rike mishi sanda zai hau to sanan ne za su yi mishi magana wannan tambaya haka dalibai suke a da shi sa ilimin su yake albarka ko na boko ne sai da wannan girmamawa ko ilimin boko ne kai malam jama'a ko sana'a ce mutum yake koya maka walda ko gareji ko gyaran faifan clutch kai ko bumburu yake koya maka wannan sai da sai da baki baki mai din nan na na tuwatuwa da da aka ce baki wannan fetur da ake sawa a galam ko wanda yake koya maka wallahi wallahi sai ka sai ka ladabi zaka koya in baka ladabi ba zaka taba cin more wannan abu haka zaka zaka kare alalace wata ma fetur ya kona ka shikenan an huta ma ya mai da kai wani wani duna haka almuhimmu jama'a shine ilimi baya albarka in ba a girmama masu ba da shi musan wannan baya albarka al-imam an-nawawi yake cewa su sun kasance har sadaka suke yi suna roƙon Allah subhanahu ta'ala suna tawassi da wannan sadaka ya koye musu aibin malaman su kar su gani ba wai malaman ba su da aibi ba amma kar su gani dan su ci gaba da ganin darajar su mugu yanzu laluba aibin malaman muke ana za ce kai kaga malama na wai na yake samun kuɗi ne kun ga wata irin shiga da yake ko yanzu na yake samun kuɗi ɗan siyasa ne suke bashi kuɗi da next da za a faɗa kenan ɗan siyasa ne ke bashi kuɗi to ɗan siyasa suka ba mu kuɗi haramun ne su bashi kuɗi a ina ne aka ce haramun ne misali mu kaddara kasan mutu talakawa gani muke da zaran ɗan siyasa ya ba wani kuɗi ko to ya bashi haram to babu wannan a cikin karatu ba don wani shugaba ya ɗauki kuɗi ya baka kai ko malami ne kai ko jahili ne kai ko waye babu inda a karatu aka ce wannan haramun ne tunaninmu ne kawai wannan na talakawa kasan talakawa muna da wani wani wani bakin hali na ba ma so mu ga wani ya fita daga cikin mu mun fi so daga cikin masu kuɗi su dawo cikin mu ana karuwa a cikin farfajiyar talauci ko rai za mu damu kanmu ne in muka yawa a cikin talauci da ma wahala za mu sha gara a dinga samun wasu nayin arzikin yafi almuhimmu wannan ɗabi'ar da muke ta bibiyan sawun malamanmu da raina su da nunkufarci jama'a gaskiya ba daidai ba ne ranar nake faɗa ta magana cewa ibn zozi yake cewa mutane hudu da aka ce a girmama su girmama su da aka ce a yi fa benefin wai kullum suna da gaskiya amma saboda maslaha da shugabanni da aka ce a girmama su a yi haƙuri a musu ɗa'a ba wai don suna da gaskiya ne kullum ba amma saboda in ba a haka ba ku za ku fi shan wahala da iyaye da aka ce a girmama su a musu biyayya a yi haƙuri da su wannan benefin kullum baban ka ya bi ka gaskiya akan matsala musamman ya fara tsufa dole hakuri za a ta yi ana lallaba su kamar da ake cewa a gama lafiya ko saboda in ba a haka ba za ka iya kwana ciki har a lahira ba ma a duniya ba na uku da mazaje da da aka ce mata kullum su musu da'a su musu biyayya mata ku yi hakuri da maza saboda in ba su yi da'a ba su ne za su kwana ciki ba wai dan kullum mazan suna da gaskiya ba mafi yawan ma lokaci maza su ne ba su da gaskiya ma mafi yawan lokaci na hudu to su ne malamai su ma malamai akwai manukumfarta akwai marasa kirki akwai wanda yake yana da hali da sai dai ai hakuri da shi kawai tunda ana san abin da ke hannunsa mun sha karanta wannan musalawul hadis ko cewa wa yasbiru ala jafa'i shaykh wa su'i khuluqi wajibi ne kai hakuri da rashin kirkin malami ko mummunan halinsa yan Allah ya jarabce ku da malami mara kirki kamar yadda na sha faɗa jama'a idan a makarantar boko ne haka muke hakura da rashin kirkin lecturerin mu dukkan mu mun yi makarantar boko wasu mu muna yi idan kuna da malami wanda ba yi da kirki ya kuke yi da shi hakuri kuke har Allah raba ku lafiya amma me yasa idan malami ne na addini ba mu hakuri da su yanzu hatta ƴaƴanmu mu koya musu ɗabi'ar raina malamai jama'a malamin hadda yanzu bai sai ya hukunta yaro ba sai a tafi har makaranta a je a cime mutunci guda nawa aka irin wannan wani a tafi da ɗan sanda malamin da ke koya wa ɗanka alƙur'ani ko saboda ya buge shi ko ya hana shi yin wani abu yaron na zuwa ya faɗa kawai sai ka ta haushi ko uwar ta ziga ka shikenan ka je kai ta rashin mutunci kaga ka koya ma yaran cewa waɗannan mutanen ba abin girmamawa bane to wai da ba da zai Qur'ani ya amfane su ba za su ga mutuncin malaman su ba mu da muna yara jama'a na tuna idan aka buge ka makaranta allo sai a ce maka duk inda jini ya zuba to wuta ba za ta ci ba ina da wani tabo a kiyata nan gashi nan tsatuto wallahi malaman allo ne mu wannan tabo malami na na allo wanda na fara hadda anan shi wallahi shi mu wannan taban gashi nan ana kuma da naje gida kawai cewa akai ba komai wuta ba ta ci shi ba ba za a taɓa goyon bayan ka akai ba sai mu muna yara ta hidimarsa hidimarsa na makarantar firamare wanda lokacin ma galibin sa arna ne a duk garin nan idan soci arna ne lokacin ba musulmai har gida suke bin mu ce su kamo yaro in bai zo makaranta ba kuma wallahi za su kamo ka ba wanda zai ce a'a hidimar sa zai dinga bi anguwa cikin anguwa yana bincikawa ina ne yaro bai zo makaranta ba zai sa prefect su ɗauko ka kawai baba ka ba ta yi magana ba sai ma sai ma ta mai godiya amma yanzu mu yanzu musamman makarantun na kuɗi da iyaye suke ganin sun ba da kuɗi na haka business ne kawai sai yadda suka ga dama su za su ce ga yadda za a yi akwai inda ma suke zuwa su ce ba mu yarda ba anti wance sai dai a kore ta ba ma san ta kawai a nan makaranta kuma dole kana son su ci gaba da barin yayin su dole ka kore ta ka iya ka ba ta hakuri kace to ki hakuri ga compensation ba a san ki shi za ka ga ilimin yanzu jama'a karatun yayi yawa a wurin mutane amma albarka ilimin ta yi karanci to jama'a mu yi kokari mu gyara wannan ɗabi'a mu girmama malamanmu mu musu fatan alheri mu san cewa iyaye ne su gare mu suna raye ko sun mutu suna da haƙƙi a kanmu na girmamawa da mutuntawa da ganin daraja da kyakkyawan fata da da yi musu addu'a alkhairi to idan mun yi haka sai kaga ilimin mu sai ya albarka yanzu ji baka kaga dai ibnu abbas din nan annabi fa ya mishi addu'a akan sanin alqur'ani amma yanzu ga wata mas'ala bai sani ba wanda kaza ga ai wata mas'ala bace kawai me zai hana ko tunda Umar din ma bayi da bayi da odali ba shi da SS da suke kare shi wata rana ma a bayan gari yake bacci kawai je ya same shi wurin yace ya sayyidi ina son ka ga mun kaza amma ya kasa yana jin kwadajini yana zuwa gidan zai dan sabit ya jira shi har rana ta iso shi ba zai kwankwasa mai kofa ba amma kai sai ka dinga malami flashing flashing ba jama'a ka dame shi da flashing yana kiran gaito wallahi malam tambaya nake da tukun ban da credit sai ka rasa da zaka yi zaka kashe katin ka ne akan shi ko zaka yi fushi ne ko kuma zaka bari ne ya gama faɗin duk abin da yake so ka bashi amsa sai ka rasa da zaka yi da shi Allah shi kyauta bari mu samu wurin tsayawa lokaci ya kure ko yace a sayyidina Umar ya bada wannan hadisi cikakken hadisi wa an sayyid ibn musayyib qala qultu li sa'd ibn malik nace masadu dan malik Abu Sa'id al-Khudri kenan ko sahabin nan inni uridu an as'alaka an shay'in Allah shi gafarta malam na son tambaye ka akan wani abu wa inni ahabuka amma kana mun kwarjini qala yace la tahabni kar ka dinga ganin kwarjini na yabna akhi idza alimta anna indi ilman fas'alni an in dai ka san akwai wani ilimi da zan iya baka to ka tambaye ni kawai qala qultu qawlu rasulillahi sallallahu alaihi wasallam li aliyin fi ghazwat tabuka hina khalafahu menene annabi ya ga wa sayyidina ali lokacin da ya bashi wato shugabanci yakin tabuka qala sa'ad yace qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallama ya ali amma tarda an takuna minni bi manzilati harun min musa yace abin da ya gaya mishi kenan wannan hadisi yana cikin musnad imami ahmad ibn hanbal bari mu tsaya anan saboda kurewar lokaci sai Allah ya kai mu darasi na gaba insha Allah wa sallallahu wa sallama ala muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam wa subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk